أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta mana wasi a nan fadar jihar gobe barkan mu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na halul masail littafin koyon ibada da muke karantawa cikin wannan maktaba a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci yau dai muna yin litinin daren talata wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan hudun musulunci yau hijira na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida ishirin da ɗaya ga watan goma na shekarar miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam yana mana magana game da yanayin sallah yanayin da ɗan adam ya halatta yi sallah abin da aka fi bukata shari'a ta umarta shi ne a yi sallah a tsaye idan kuma akwai larura sai a jingina a tsayen idan larurar ta fi ƙarfin haka sai a zauna ba jingino idan larurar ta fi ƙarfin haka sai a zauna kuma a jingina an fahimta wannan su ne alayya guda hudu dole sai an bi su a jere guda uku kai akwai tsayuwa ba jingina tsayuwa da jingina zama ba jingina zama da jingina hudu kenan sannan sai kuma uku na ƙarshe wanda su kuma a ce dole sai an jera su ɓangaren dama ko ɓangaren hagu ko kuma ana kallon sama a kwanta a yi rigingire amma wannan guda uku na ƙarshe ba dole sai an jera su ana fahimta to wannan su ne abin da muka karanta a makon da ya gabata yau kuma insha Allah za mu tashi da ma da yake cewa faslun fi qada'il fawaid a shafin littafi na tamanin da takwas wannan kuma shi ne darasin mu na arba'in daidai a cikin wannan littafin insha Allah. Kaza alfawa'i shi ne ramuwan sallar da ta kubuce ma, sallar da ta zamto ramuwa ce, ana ganewa? Ita sallah dama tana da lokaci guda biyu, akwai mukutari akwai daruri. Sannan an ka ji maganar kaza'i to lokacin gaba da ya gidi kamar yanzu a ce mutum bai yi sallan magariba da ishen jiya ba ka sun zama kazai kai ko da azhar da la'asar ne mutum da rana ta faɗa su ma sun zama kazai to yanda ake rama sallar da hukunci amma abin da ya kamata mu kula da shi kubucewar sallar har ma a baka damar karama to sai in shari'a ce ta baka umarni sai dai inda akwai dalilin da shari'a ta ce eh sallar can da ta biyo baya ta zama baki to shari'a ta yarda da haka amma ba sakaci ba in sakaci ne malamai sun ce ba amma sai karama sai dai kai ta tuba kuma kai ta istighfar ana fahimta sai da uzuri karɓaɓɓe a shari'ance sannan a kira masallah wannan shine abin da ya kamata mu sani ba wai uzurinka ko wani larurar ka ba a sai abin da shari'a ta ce eh uzuri ne ya halatta abi ka ba ni sallah to sana ake baka yanda za ka rama sallah da zama bashi ana fahimtar wannan sai maliki cewa qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa yajibu qada'u ma fi zimma min as-salawat wajibi ne a rama sallolin da suka zama suna wuyanka na salloli na farilla zimma shine abin da shari'a ta dora ma dole sai ka yi shi idan ka sauke shi ne bara'atu zimma ka sauke nauyi a wuyanka idan ba ka yi ba kuma zimma tana na akan ana fahimtar wannan shine yajibu qada ma fi zimma wajibi ne a rama sallolin da suka zama nauyi a kanka wanda shari'a ta dora ma su a matsayin kana musulmi wala yajibu tafriqu fihi bai dacewa a yi sakaci ne a tafri ana bin ka sallah larurar ta wuce kuma ka saya ka wani sakaci sabo ka kira ma to shari'a ba ta son wannan wa man salla kullu yawmin khamsata ayyamin falaysa bi mufarradin duk wanda ake ana bin sa bakin sallah har ta sati suka ko ta watanni a ce a kullum daga asuba zuwa isha zai rama salloli na kwana biyar to wannan ba mai sakaki ba ne ana ganewa kuma yadda ake ramawar shi ne kamar kayi asuba in dai suna da yawa sun fi biyar to idan kayi asuba sai yau to sai ka sai kai ta bashin da ake bin ana bayyana in biyu za ka yi in uku za ka yi ma haka za ka yi idan azahar ta zo idan aka yi azahar da kai sai ka tayi ka biya bakin wanda ake bin ka in biyu za ka yi uku za ka yi da zafi ana gane to yace duk wanda a kullun zai rama bahin sallah ta kwana biyar a kullun to wannan ba bai saka shi bane sai ke cewa ala wa yakfiha ala nahwi ma fatat kuma ana rama sallah gwargwaron yadda ta kuce ba idan salolin suna da yawa to sai ka bi su ayi asuba karama asuba ayi azhar karama azhar ayi la'asar karama la'asar ayi magriba haka ayi isha amma idan sallah kasa da biyar ne to a lokaci ne ba za ka yi ana fahimta amma in sun fi biyar kamar sallar tayi ko kwana goma ko sallar wata da su ne aka ce ka bi su wannan tsari idan an yi asuba sai ka kimanta za ka iya yin asuba ko biyu ko uku sai ka yi idan aka yi azhar za ka iya bayanin da ake banka na azhar biyu ko uku sai ka yi ana bayyana wannan amma sai in sallolin suna da yawa ake irin wannan tsari amma in sallolin ba kai biyar ba to a lokaci ne za ka iya yin su gaba daya ana bayyana sai malik ke cewa a falaita wayar da ziha ala ma fata in kana tadariya idan sallar da ta kubuce ma yar gida ce qadaha hadariya to idan ka tashi ramawa sai ka rama ta a matsayin gida ma'ana sallar da ta kuma ce mata azhar da la'asar da magariba duk salloli ne in gida sun kuma ce ma to idan ka tashi ramawa sai ka rama ko a sallar gida ana ganewa wa in kanat safariya idan kuma sallar a ta kuce ma ne a matsayinta ta sallar matafi kasar kenan to idan ka tashi ramawa za ka rama ta a sallar ta wanda duk kuce ma ƙasa kuna fahimta sawa'an haka abu ne idan sallah gida ta kubuce ma to karama ta yar gida idan a yanayin tafiya ta kubuce ma to karama ta a sallar mutum kana gina alqada fil hadri aw fi saf sawa'un kana kana gina kana gina alqada fil hadri aw fi saf daidai ne wannan ramo da za ka yi a gida ne ko a halin tafiya ana ganewa idan a gida ne za ka rama to idan sallar da za ka rama a tafiya ta kuce ma an lokacin da ya bi da tun ka zo gida ma yar gida za amma da sallar tafiya za ka rama ko kuma ka yi tafiya ana bin ka bashin sallar yar gida za ka rama ka samu dama a tafiya to sallar da yar gida za ka rama ko da ka yi tafiya ko mai biyan nan albayan maliki cewa yajibu ko kuma yani annahu yajibu qada'u salawati al-maqruda wajibi ne a arama salloli na farilla da sau kubucewa mutum alfa'idati shine sallar da ta kubuce ba a yi ta ba a lokacin da ya bida fauran malice wajibi ne arama ta da gaggawa shine fauran wal fauru ko yawwa da gaggau da gaggautawa to in dai ka tuna wannan shi ma dole ne ana bin ka sallah uzurin ya wuce ka samu dama to a gaggauce ka rama wannan sallah shine fauran biduni tawani ba tare da jinkiri ba kar ana bin ka sallah ka samu damar kuma ka girkinta ba kai wannan bai halatta wala tafri kuma kar ka yi sakaci kiki li qawlihi alaihi salatu wassalam fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Anas radiyallahu anhu fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare da shi ke cewa man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah da yi ba fali yusalliha idza zakara to kana tinawa sai ka je ka rama wannan sallah kana tunawa sai ka je kai wannan sallah da kamanta ba kai ba la kafarata laha illa zalim ba ta da wata ba ta da wata kafara sai wannan ba za ta in ka biya sai ka sake wani abu na kafara ba a'a idan ka rama sallar da ake maka ita ce kafarar za ta yi fahimtu رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم لفظ لمسلم yake cewa idza raqada ahadukum an salati aw ghafala anha idan ɗayan ku bacci ya hana iya yi sallah ma'ana sallar bacci lokacin sallah ya same shi iya bacci har aka yi sallar bai tashi ba aw ghafala anha ko wani abin ya ɗauke masa hankali ma har aka yi sallar ma bai sanin ba to falle qadiha idza zakara iya tunawa a gaggauce je rama wannan sallah fa inna Allah ta'ala ya ku domin Allah ta'ala yana faɗa cikin alqur'ani mai girma wa aqimi salata li dhikri ku tsaye da sallah domin tunawa da a gane ko ku tsaye da sallah domin ambato na ku ko domin tunawa da suratul baha wa hadha alqada'u wannan ramuwa da aka ce mutum musulmi yayi idan sallah ta kubuce masa ya kuna ala nahwi ma fatatu ramuwar za ta kasance bisa tsarin yadda sallar ta kubuce maka min safriyatin aw hadariyatin idan sallar ta tafiya ce to haka za ka rama ta a matsayin sallar madadi idan sallar yar gida ce ta kubuce ma haka za ka rama ta a matsayin sallar ta yar gida bi qada'in nazari an waqtil qada ba tare da duban lokacin da za ka rama ta ana gane ba duban ya ta kubuce ma ba ya za ka rama ba idan ka duba ta kuce ma a yanayin zaman gida ne kuma sai tafiya ta tsare ka ka je ka samu dama ka samu kuɗi za ka iya rama sallar to ba za ka ce ai tun nayi tafiya ba ban rama ta a kasar abu ne ba tunda a gida ta kuma ce ma sai ka rama ta a yan gida in azhar ce hudu illa asar ce hudu in isha ce hudu aka ba in kuma sallar a tafiya ne ka yi tafiya uzuri ya sa sallolin su kuce ma a yayin tafiya har sun kai goma sha biyar ko ishirin ko wani abu to idan ka dawo gida idan ka dawo gida to a yanayin su na sallar mafi za ka rama a za a kai biyu la'afar kai biyu isha'i kai biyu ana fahimta ina cika ba wai duba inda za ka rama da ba a aya aka yi ta kuce ma sallar shi ne bi in naziri الوقت القضاء أنا بيمكن ولا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث أبي قتادة الله قال ذلك في قصة نومهم عن صلاة الفجر يا بالي قصة وصلاة بتي يا جنة بس صلاة الصباح وفيه قال أشكين حديث سيما الله كشوا ثم أذن بلال سيما الله يأمر بلال بن رباح على ذلك يأمر به بالصلاة yaje kira sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atay sai manzo Allah ya sallaci wannan sallar raka'a biyu da ba sallar asuba ko a tafiya ko a gida da ba raka'a biyu ana gane ba summa sala summa salla al-ghada fa sana'a kama yasna kullu yawm sai ya sallaci wannan sallah ta asuba ita sallar gada biyu a gane ko eh sallaci kamar yadda yake aikatawa dan ta kubuce masa gari ya waye ba wani abu za a kara maka ko kuma dan ta kubuce masa gari ya waye ba zai yi sallan karatun akwai ba a bayyane sai abin janna ko yanzu wani dalili ya sa ba kai sadaka ba har rana ta fito to idan rana ta fito za ka yi wannan sallan asuba sai kai kira'a ta mai kyau a gane ko karerin kira'a jahariya inda za ka rama ta a irin yanayin da ta kubuce maka in kuma a zahar ce za ka rama ta da daddare to sai ka yi aboye idan la'asar ce za ka rama ta da daddare sai ka yi aboye idan isha ce za ka rama ta da rana to sai ka rama ta a bayyane an bai jannan to wannan shine abin da hadisi yake nuni rawahu ahmad wa muslim imamu ahmad ya fito da hadisin da shine imamu wa rawahu malik rahimahullah fi al-muwatta imamu malik shi ma ya haka to a cikin littafin sa muwatta an zaid bin aslam daga sahabi zaid bin aslam ko kuma tabi'i ne mursalan wa fihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah qabada arwahan Allah ya karbi rayukan mu dama duk wanda ya barci Allah ya karbi ransa Allah ya tawaffa al-anfus hina mawt wanda lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى duk wanda yi bacci Allah ya kaddara ya sa ba wanda yake cewa bacci kada mutuwa ko haka ne in Allah ya karɓi rayukan kai da ba a so ka tafi gaba ɗaya ba sai Allah ya dama da ran kai gare wanda kuma Allah ya so kwana ya ƙare eh da zai shi kenan ran sai a riƙe ba za a dare ba ine fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah ya kaddara maka wannan bacci daga shi ba zai tashi ba sai Allah ya sa a rike ran ba zai dawo amma in dana ya ai mu a shi kullum muna cikin hadari ai za ka yi bacci ba za ka je dan tsabara jin tsoron mutuwa ba za ka yi bacci ba za ka yi bacci dukkanmu wannan ya iya da kyau mu ƙara gane Allah ta'ala duk abin da muke wala ne. duk shedanci mai shedanci da takadaranci mai takadaranci Allah ko ya rubu a bacci kawai in Allah ya so duk mutanen garin da Allah ya rubu ko ba wani wanda zai ce dan me haka Allah ya so dama kayan sa ne kuma aka yi shahidan nan ko sati ba a yi ba da Allah ya kasara wa mutane mutuwa a jihar Jigawa da mutane da rijiyo a lokacin hadin ya raba dalili wajen ɗari biyu da nawa a lokaci dai a wannan ranar Allah ya kaddara mu ga ko ba wanda ya ce ana su da kawai har lokacin da abin ya faru in tunanin ɗan adam ne ba wanda zai iya cewa za su gaba ɗaya ba har ma a kaddara a ce wutar za ta za ta ai ma wani ta waje da ne za ta ba amma wutar ta bi wani an ce kusan kilomita da ne da sabe ta ne domin haka Allah ya tsara amma jana da sarrafa duk abin da Allah ya tsara wa dan adam wallahi dole sai ya bi kan bayan ko duk abin da Allah ya so ya aikata da dan adam sai kuma wanda yake ana fahimtar wannan idan bacci ya danne mutum bai yi sallah ba kuma za Allah ke cewa hakika Allah ta'ala ya karɓi rayukan muna bacci qabada arwahuna Allah ya karɓi rayukan ولو شاء لردها إلينا في دين غير هذا da Allah ya so sai ya dawo mana da rayukan ba wannan lokacin ba a lokacin da lokacin asubar ne ba tare da makara ba sai ya dawo mana da rayukan ba zai fita amma Allah ya rike ran a lokacin da ya dawo da shi ba shi zama mu dace ba ana ganewa fa iza raqada ahadukum idan da yau ku yayi bacci ani salati har sallah ta kubuce masa iya bacci aw nasiya ko ya manta bai yi sallar ba thumma faza'a ilaiha sannan ya tashi a firgice bai yi sallah ba to fal yusalliha kama yusalliha fi waqtiha eh sallar sallar kamar yadda zai yi ta a lokacin ta ana gane ko idan asuba sai ko da karfe 8 tara ta yi ka tashi to idan ka tashi karatu a bayyana za idan azhar sai ko la'asar ba ka farka ba sai bayan isha'i to idan za ka tashi karatu a koyi za ka an bai nan shine fal yusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha rawahu malik fi al-muwatta wa fi al-muwatta aidan a cikin littafin imam malik muwatta kuma dai ali yake cewa qala yahya yahya yake qala malik imam malik man adraka al-waqta duk wanda ya riski lokaci wa huwa fi safri iya cikin tafiya sallah ta riske a lokacin ta ma iya cikin tafiya فأكرت صلاة ثانيا أو ناسيا sai girkin ta sallan nan bai yi ba da mantuwa ko daga fala hatta kaddima ala ahli da yi wannan sallah ba iya tafi asiri ya dawo gidansa wa huwa fil waqti amma lokacin sallar bai bi ba fal yusalliha salatul muqimi to idan ya dawo gida sai ya sallah ta dan gida yanzu misali kana tafiya azhar la aka suka rike ka a ciki amma ba ku ba ka dawo gida ba kai ba ba ba ana ganewa ka dawo gida kamar karfe biyar ko karfe biyar da rabi ka dawo gida to a zahar din da la'afar din hudu da za su eh kamar mai tambaya da jirgin saboda ne domin lokacin da bai fita ba da lokacin azhar da la'asar suna fita idan rana ta faɗa kaga itimin ka dawo gida da tsauran lokacin sallar bai fita ba yasa idan za ka yi azhar da la'asar ɗin hudu za ka yi amma idan azhar da la'asar suka rufe ka a tafiya ba kai ba baka dawo gida ba sai bayan rana ta fada to idan ka tashi azhar da la'asar kuma biyu za ka kuma in shiga rajo ya danganta da wani lokaci ka dawo gida akwai sauran rana eh to azhar da la'asar ɗin gida za ka rama ka da daga tafiya eh rana ta fada eh ya fada ba kai azhar da la'asar fada eh idan ka tashi yin su a gida biyu za ka amma idan nan wannan shine abin da yake so magana shine ma da yake cewa fal yusalliha salatul muqim sai ka yi su sallah irin ta mazaunin gida wa idza kana qadima idan har lokacin da ka dawo gida wa qad zahaba alwaqtu kuma lokacin sallar ya fita fal yusalliha salatul musafir sai ka yi sallar irin sallar matafi ka san ya fita ko sai ka yi sallah irin ta matafi idan me eh idan lokacin ya fita ko kamar ya yake ha ta zama qada'i yau kamar me nake kenan kamar ya zamu gane lokacin ya fita idan azhar da lazar sai rana ta fadi lokacin da ya riga ya fita duk abin da za a yi a rama yawwa idan kuma misali ba ka yi magariba ba ba ka yi isha'i ba kana tafiya ba ka dawo gida ba sai karfe biyun dare ko karfe ukun dare shi ma wannan lokacin ya fita ya fita isha'i a faru za ta amma idan ka dawo daga tafiya ba kai magariba da isha ba sha biyu dare ko sha biyu dare har ma zuwa karfe ɗaya dare to idan ka tashi sallar iyar gida za ka yi domin lokacin isha'i da magariba iya ta a lokacin da ɗaya zuwa biyu dare sai ana fahimta baya kaiwa asuba idan karfe ɗayan dare ko ɗaya da rabi ko zuwa biyu dai ba kai sallar magariba da isha ba kuma a lokacin ka da gida ɗaya da rabi ko biyu dare idan ka tashi ramawa sallar matafi za ka rama amma dai sha biyu ko sha biyu da rabi ka dawo ba ka yi magariba da isha ba to idan ka tashi isha sallar gida za ka yi kuma yanzu nan idan kuma asuba asuba ta riske ka a tafiya amma ba ka yi ta ba kana zuwa gida rana ta fara fitowa to idan ka tashi ko da kin sallah asuba da ma ba a kafin da da gidan da tafiyar duk ɗaya ne da ita da magariba ba abin kafin da ana fahimtar wannan to ya danganta dai a wani lokaci ka dawo gida sai ka duba ga lokacin sallah na kaza iya da ko bai fita ba to wannan shine abin da maliki maliki cewa wai za ka dima wai za ka da kalima wai za ka da kali kalima wa kadin sahaba lokacin idan har matafi ya dawo gida kuma lokacin sallah ya fita fal yusalliya salatul musafir sai karama tula mata li'annahu idza li'annahu inna ma yaqdi mithlu alladhi alayhi wajibi ne kai karama fitar ku cin abin da yake kanka wa qala malik ya hauka canja niyya eh eh dama ita sallar qada'i ai niyyar ramuwa gida akwai ada'i da qada'i idan za ka yi sallah a lokacin ta ada'i ne idan kuma ramuwa za ka yi qada'i wanda za ka niyyata zuciyar da za ka yi niyyar sallah amma qada'i dana da ake bin ka na yi niyyar sallah ta yanzu nan da lokacin ta ya zan gaba wannan duk mai sallah dole ne wannan abin an fahimta ya wannan shi ne insha Allah wa kana malik imam malik وهذا الامر الذي ادركت عليه الناس wannan shine abin da muka samu magabatan mu kamar tabi'ai kenan yaji Imam Malik yake mun samu magabatan mu daga cikin mutane haka wa ahlul ilmi da ma'abuta ilimi wancan annasu suka ce tabi'u tabi'i kuma ahlul ilmi kuma sune at-tabi'i haka malamai suka ce wasan Imam Malik ba tabi'i tabi'u tabi'i tabi'u tabi'i domin Imam Malik an ce an haife shi karan hijira tana ɗari tara da saba'in da wani abu an gane ko shekara dubu dai ba ta cika da hijiran manzara ba kai an bayyana na'am eh a afwan ba shekara ɗari tara ba afwan shekara casa'in da wani abu casa'in da casa'in da bakwai ba ba ɗari tara ba ne afwan casa'in da bakwai da wani abu an gane ko to wannan shi ya fi kusa da wancan lokacin dan da iya cikin a ƙarni na uku ya ƙarni na uku ne kwarai da gaske a fahimta sai ma da yake cewa a ai almadin da yake a ahalul ilmi bi baladina da ma abota ilimi a garinmu iya nufin madina kenan ai almadina almunawwara madina mai haske ko mai haskakawa wa kana zurqani imamu zurqani fi sharhihi ala al-muwatta da yawa littafi imam malik sharhi yuridu al-imam malik bin nasi at-tabi'i da yace haka ba adraka adraka adrakatu alayhi an-nas to iya nufin tabi'i ke wa bi ahli al-ilmi da yace kuma wa ahli al-ilmi bi baladina iya nufin tabi'i tabi'i a fahimta annasu dun attabi'i ahlul ilmi kuma tabi'u tabi'i amma ibdana qala shaykh rahimahullah wa tartib bayna al hadiratayn wa bayna yasir al fawaid ma al hadira wajib maliki jeranta sallolin gida ka gwama su da yasir al fawaid yasir al fawaid su ne sallolin da suka kuɗi ma amma ba sai biyar ba ba sai biyar ba to dole ka jera su da sallar da za ka yi lokaci yanzu misali an zo magariba ba ka yi asuba ba ba ka yi azhar ba ba ka yi la'asar kuma ka za a yi magariba to idan ka zo dole sai ka yi asuba ka yi azhar kayi da aka sanar da wuri ba ta kai biyar ba amma in sanar da ake binka ta aure biyar to shari'a ta baka dama kai ta lokacin a yanzu sannan kuma sai ka rama wanda ba da amma in ga amma in ƙasa da biyar ne to dole sai ka jira sai ka ɗauko tun da wanda ta barka ka zo ka ji gida to wanda za ta yi aiki abin jana wannan shi ne abin da yake so gane ma al-hadira wajibi yake ka jera su har a zo wanda za a gabatar da ita a yanzu wajibi ma a zikir tare da kafina wannan din kafin da wannan wal yasiru abin da yake nufi da yasirul fawaid shine arba'at salawat kamar saloli guda uku mu dau asuba azhar la'asar maghrib a ce za ka yi isha din nan yanzu amma tun daga asuba ba kai ba har yanzu to ba za ka yi isha yanzu ba sai ka yi asuba azhar la'asar maghrib an bai gana wanda shi ne fa'adna ita arba'u salawatin fa'adna su ya sirri su ne sallah hudu zuwa kan to dole sai ka jera sana za ka tsoro wanda za ka yi da aiki fa in kana alaihi arba'u salawati idan mutum a kansa ana bin sa bayan salloli guda hudu fa aqal ko kasa da hudun sallaha qabla al-hadira to wajibi ne yi su kafin wanda lokacin zai zo a yanzu yayi su kafin wanda lokacin zai zo a yanzu yi wa in kharaja waqtuha ko da lokacin da yazo zai fita kuwa wa yajibu al-qada fi kulli waqti amma ita ramuwa ya halatta sai ki a kowane lokaci in dai ramuwa ce to ba za a ce kai ta a kowane lokaci ake ramu sallah an gane wannan al-bayan yani anna man nasiya adh-dhuhra maqlan wanda ya manta bai sallan azhar ba misali wa tazakkara inda al-asr bai tuna ba sai lokacin da za a yi al-asr an kira sallah za a yi lafi sai tuna ba biya zahar ba an fahimta wajaba da fata ubi sufuri mutsarata to wajibi ne sai ya fara zahar sai ya yi azhar sannan zo yi la'asar fili sun mai salli ba da al'asara sannan bayan ya bayan ya yi azhar to a bayan ta kuma sai ɗora la'asar fa in akasa wajabat i'adatul asr da tarti idan har yayi al'asar din bai yi azhar ba to dole ita ma la'asar din ta ana fahimta shine wajabar i'adatul aqd wajibi ne sai ya sake la'afar bayan yamma litakib domin ya jira sallah li hadith abi juma'a hadith abi juma'a an gane ko hadith bin samma radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam amal ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi yakin khandar ghazwatul ahzab ke sallar magriba sai sallar magriba da da sahabbansa falan ba faraga lokacin da suka kammala sallar magariba qala sai ce hal alima ahadukum hal hal alima ahadun minkum anni sallaitu al-asra sai ke tambaye sahabbai su a cikin ku akwai wanda ya san nayi sallar asar kuwa kaga babu shakka suna cikin firgici dama wannan yakin gari a Madina aka nuna kafirai ne suka raba goron gayyata aka ce a ji a samu manzon Allah da sahabbai a murtuke su a Madina ko haka suka yi suka haɗa gangan ku aka yi goron gayyata da ƙasashe aka zo suka zube kayan yakin su a bayan garin Madina za su yi goma Madina su gama da su gaba ɗaya ko to a lokacin akwai Salman Zulfari Allah ya kare dare sai manzon Allah ya yi labari cewa an zo za a shigo Madina yi sai Salmanu yake ta ya Rasulullah mu a garin mu can Paris da Iran idan har an kawo wa garin mu yaki an zo dab da mu za a shigo garin mu to muna wata dabara sai mu zo mu tone bayan garin mu yi rami idan mun kewaye garin da rami sai mu zo ba kira mun mata duk wanda zai shigo gare sai ya bi kira mun duk wanda ya gangatin fadowa ran sai mu gaba da kira sannan da Salman al-Farid ya ce fada manzara sallallahu alaihi wasallam sai manzara ce mu mu zo biwa madina an kira wasu abai aka dinga tono idan aka kewaye gari madina ina ce ce masa gazo ta kandar kandar kamar gwalalo ke tona rami da aka yi yawai gari madina sahabai suna yi har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya kace diga yake tona wa daga aka yi wa gari madina wannan zage da rami aka kewaye da rami to ko suna can bayan gari madina su yi tanti a can bayan gari suna nufin dare yi ko lokacin da suke so yi ke shigo gari madina to suna tantin sai Allah ta'ala ya tura mu isa fa arsalna alaihim rihan an gane ko wajirudan lam tarawa Allah ya aika musu iska da kuma wata runduna ta mala'iku da ba sa ganin ta Allah ya kasa da nan kada ka gudu sau goma ga rubutu amma da wannan niyyar to a wannan tashin hankali da ɗimuwar suna tona rami da musu kewaye garin to har la'asar ma sai ba zama la'asar akwai wani hadisin da yake cewa Allah ya la'anci da mutum shagal kadda mu bai tsalla a sama a lokacin da ya to da sai ga kamar sun fara kama hanyar samun nutsuwa da magariba sai za su yi magariba har ma sun yi magariba da suka yi magariba sai yake tambayar sahabbai a cikin ku akwai wanda ya san mun yi da asar kuwa an fahimta hal alima ahadun minkum anni sallaitu al-asr ko sahabbai a cikin ku akwai wanda ya gane ni na sallar asr kuwa qalu fa qalu ya rasulullah ma sallaina ha maza la ibni da asr ai dukkan ba wanda ya a gane ko fa amara al-mu'azzin sai maza la ya umarci mai kira sallah fa aqama sai kira sallah sai aka kada sallar al-asr sun sallar al-asr aka sallatil ala summa ala al-maghrib kana kuma kana sake sallar wuri amma shi kira kun ga duk wanda ake yin sallah in kasa da hudu ne yayi to dole sai ya rufe sai ya samu daga baya sannan ya zai yi inda mazala har ya sallar magariba sannan ya fahimci me yi la'asar ba ya koma baya yi la'asar sannan kuma zai yi dole ya sake magariba ba da kusa na'am ya halatta ya halatta ka bishi kai azhar za ka yi ba yawa bayan ka gama kuma ka tsaya la sadar ka ya halatta kama yajibu hadha tartib indama takunu al-fawaid aqalla min khams salawat wannan jerantawar malai ce wajibi ne wajibi ne ka jeranta sallar ka har in sallar da ta kubuce ma a kalla min kamsu salawa ƙasa da sallah guda biyar kamar hudu zuwa an bai biyana da kyau wannan ya kamata mu gane akwai wasu wanda har yanzu ba su bai biyana idan ana bin su sallah idan sun sun samu sallar da ake yayi sai su yi wannan da kuma alhali ga wanda yake bin sa baya ba su yi ba sai ce in sun gama wannan sai yanzu sai za su rama wannan to ba dai ba in dai sallah ƙasa da biyar ne to wajibi ne sai an sako ta tun daga inda ta barka sannan suka zo ka jona ta da wannan da za a yi tun daga hadisi karar ga abin da manzon Allah ya tsara alaihi wasallam ya yi sallar magariba sai ya fahimci ba sai la'asar ba sai ya dawo aka sake la'asar kuma aka sake magariba amma da nan maliki cewa ai salat yawmin wa layla ita sallah guda biyu sai sallar dare da yini kira kamar sallah tun daga asuba zuwa sallar isha li hadith abi sa'id al-khudri akwai hadithin abbas sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da yake cewa qala khubitna yawm al-qandar an tare mu a yakin da aka yi da qandar shine wancan yakin na abbas mushrikai sun zo har ma sun sun sun shagaltar da mu kuma sun tsare mu ba mu samu damar tafiya bai sallah shine hubisna yawmal qadr qani salat sun tsare mu ba mu samu damar yin sallah ba hatta kana ba'd al maghrib har ma sai da bayan ma magriba ta yi ya hawi min al layl har ma an fara yiga cikin dare qala kuma hatta kufina har sai da Allah ta'ala ya tsare mu daga shirin sai da muka samu tsaro daga Allah daga shirin sannan hankalin bai dawo وذلك قول الله تعالى wannan kuma ya karkashin fadin Allah ta'ala ne yake cewa wa kafa Allahu lil mu'minin liqital wa kana Allahu qawiyyan aziz hakika Allah ta'ala ya jibintarwa da mu'mine wannan yaki Allah da kansa ya jiba zan ba ma fita an ji an tare su ba Allah ya tura musu iska da mala'iku suka baza su gaba an fahimta shine ma'anar wa kafa Allahu lil mu'minin liqital wa kana Allahu qawiyyan aziz hakika Allah ta'ala mai karfi ne ko mabuwayi qawi aziz ana fahimta qala fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirawa bilal fa aqama salata az-zuhra sai kira sallah sai aka yi azhar fa sallaha sai muka yi azhar wa ahsana salataha bilal ko kuma abbas idai ce muka kyautata wannan sallah azhar din kama kana yusalliha waqtaha kamar yadda ake sallata ta a lokacin kuma wannan wani karatu ne kaka ce a ai lokacin ya wuce ba ka yake daga dama duk sallah sallah yadda za ka tsaya ka gide ba kai sallah da kai to ko kadai kai kadai ne ko ramuwa za ka yi to ka tsaya ka lura kai sallah ka wa'ansu da yawa muna gani a cikin mu ga munan ko da ka zo ka samu jami'i raka'a biyu an yi biyu ba kai ko an ɗaya ba kai to wani idan ya dace ramu wannan ɗaya da ake bayan nan ko sai ka rina mai sallah ba tsayuwar kirki ba karatu ba kai kirki ba rukuni kirki haka zai kanka ya yi da kai ba daidai ba ne wannan aƙalla da limamin da kai ka bi ka samu wannan biyu ai ba irin wannan da aka yi ba inda irin wannan da aka yi ba za a yi sallah saboda ka da yawan mu muna da wannan cikin wallahi kuma za ka rena mana matuƙar renawa idan ga mutum ya sallar jini wallahi arzikinmu da rufin asirinmu da yake da yawa da jini Allah wallahi amma in a ce ɗaiɗai ko muke sallah za ka abin mamaki za ka abin mamaki to daga wannan jam'i da Allah ya sa mana shari'a doka to wallahi rufin asirinmu ne rufin asirinmu ne wallahi amma duk da haka kana kula masalukai da aka yi sallah raka a ɗaya biyu ba sa nan idan za ku raba wannan biyu kana zuba ido gare wani ƙasa da minti ɗaya zai wani raka biyu ƙasa da minti ɗaya wallah da yi kuma shi kenan ya yi sallah ya kada ya wannan matsala ce ba ƙarar matsala ba ce duk mutumin da yake irin wannan in ka gani sai ka maka kuka mun karanta da ku anan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba hadisin musi a salata hadisin wannan wanda ya zo yi sallah a gaban maza matsalar ta guda biyu ce kawai ba tumani na ba ihida ba da yake kuwa ba nutsuwa wani ita ce matsalar sa sallah amma yayi tsayuwar sallah yayi karatu yayi ruku'i yayi sujjada yayi kaza yayi kaza amma wannan matsalar ta nutsuwa da bai samu ba matsala ta yi sallah kuma ba ta yi gaba daya yake irti fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallar ka bale ba sai mai sallah karo uku manzo Allah ya ce wata yi ba akan matsala ta nutsuwa ya tafi ya yi a kakkauce ne kawai amma ya yi ba a galibiyar mu yawancin mu haka muke sallah yawancin mu haka muke sallah illa marar Allah to daga mu gane cewa nutsuwan nan rukuni ne mai karfi a cikin sallah ana ganewa to sai ma dake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi yayi azhar bayan magriba ta yi an gane ko sai ya sallace sai ya kyauta sallar kamar zai yi ta a lokacin ta kamar a lokacin zai yi ta kamar a lokacin ta zai yi ta ya ce da ramuwa ba sai zan yi ta yayin daga dama wannan shine karatu yayi sallace ta kamar lokacin da lokacin ta ne dama wai ba ramuwa za su yi ba kama kana yusalli a fiyo gajiya ثم أمره قام المغرب sannan bayan sun sallar la'asar sannan a sun ma'amarahu faƙamal asra sai sai a sake tashi a fila a ila a sani kama fila fa sallaha suka yi sallar la'asar ba a sana salatiha suka kyautata wannan sallah kama kana yi salli a fi lokaci kamar yadda suka yi sallar za su yi ta a lokacin sun ma'amara ba a kamal magariba sannan sai umarta aka tada yi kama za a yi magariba fasallaha suka sallaci sallar magariba kama kana kamar ka fasallaha kazalika suka sallaci kamar yadda za a yi tare wannan shine mu'azzaf ya karka ce ramuwa za ka yi sallah da ga dama'a ka yi ta alice kamar kana yin ta a lokacin da qala sai yake cewa wa zalikum qabla qabla an yunzila Allah fi salatil khawfi wannan kuma an yi ne kafin Allah ya saukar da aya gaba da sallar su wasan ko ana yakin da Allah ya saukar da wannan aya to ya halatta ka yi sallah maka ne an gane ku fa in kuntum farijalan aw rubba idan yaki ya kaure kuna jin tsoron ku je ku tada dangi kafirai za su su kirmishi ku gaba daya to sai Allah ya ce kuna cikin yaki ma ku yi sallah ko kana kan abin hawa ko kana kan ku yi sallah ya za a yi sallah na yaki da imani imani ga takobi a hannunka kana tsaron ka ne amma kana sallah zuciyarka tana sallah kuma idan kai kai sallah ba kake da sallah ta yi ko ga ƴan wasi ma wannan wani karatu ne zai ƙara nuna mana muhimmanci da girman sallah ya ba ba za sake ba wata ta yi yaki ake yi amma ba a ce a bar sallah ba kar a yi sai Allah ba ana cikin gwabzawar kai sallah in ka yi ta da zuciya ma kuma ta yi in yawa sai kana sai kana rubuci ne duk sun kake ne kana yi amma hannun da ka gobe kuma kana fama yawa ta hiya kana yi sallama ka yi sallama a tsora a cikin domin matsayin sallah da girman da ake mutunci da Allah ya kuma tunda ba a ɗaukewa mutum Allah iya fagen yaƙi ba to a wani lokaci da ɗauke masa a wani lokaci ne wani uzuri ne da ɗauke masa in dai ana tsare kana tsara ana kashe ma kuma kana kashewa a cikin karɓi da sallah a lokaci. A sosai ko za ka iya yi ba abin da zai na mutum sallah sosai kuwa ba abin da zai na mutum sallah da yan banda sun da yake yadda su ɗaya ne kowa za ka yake farauta ne yawa sauran da rai ne in dai har imanin ya zo ma za ka iya yi sallah kana gudu kuma da ya kura ta lafa sallah ka tayi bawana Allah ka sake wa alaikum salam mutum ya tafi a mota lokacin sallan azhar ko azhar idan shi ne yake tuka motar ko mota ta taya samu gudu sai su kallo amma idan abin ya fi karfinsa motar arna ya ba ruwansa da sallah an gane ko to malamai sun ba da fatawar zai iya yin sallah mu to sai Eh shi ma za a iya yin mutu za a iya in akwai tsoron tsayuwar akwai haɗari a wau kun ba a yi za a iya yin mutu to sai ko ba lola ko ba lola ai larura ko ba lola to sai ko ba lola ba ya sake ba yawwa bayan sake ba ita sallah har in ka ga lokacin da ya fita an je mutum uzuri sai dai in hankalin da ya fita sai dai in a lokacin hankalinka baya shi to shi kenan shari'a ta baka amma matuƙar da hankali a cikin ka kuma lokacin sallah yayi to ko awale ne da kai zaka so ka yi. da ka bari lokacin ya fita kwara ta yi a fike da yadda kake ko kuma wannan uzurin ya wuce sallah ta yi ba karama fahimtu sai malik ke cewa a wa zalikum qabla an yunzila Allah fi salatil khawfi farijalan aw rukban wannan kuma Allah an yi wannan sallah ne da aka rama a tsarar la'asar magariba a lokaci daya kafin Allah ya saukar da ayat da ke magana game da sadar yake amma da wannan ayat ta faɗa da maza an ana cikin wannan to na maza su sallah dan dai a lokacin ya faru kafin wannan ayat ta sauko ne ta magana sallah a lokacin da ake yi amma yanzu nan rawahu ahmad wa nasai malaki cewa wa anna yasira arba'a salawat yasir al-fawaid dukkan da aka faɗa sallar da kuka ce ma tabarka wanda dole sai ka yi ta sannan ka jona da wanda za ka yi yanzu to su ne salloli guda hudu arba'u salawat yusalliha man yaqdiha qabla al-hadir qabla al-hadir wajibi ne mai sallah ya sallace su kafin yi sallah ta lokacin ta yi wa in kharaja waqtuha ko da lokacin ta yanzu zai fita kuwa wa anna al-qada'u yajuzu fi ayyi waqt ita ramuwar sallah ta halatta a ita a kowane lokaci an gane ko fi ayyo katil kan li hadisi abi sa'id al-khudri as-sadiq akwai hadisi da gabata na ba sa'id al-khudri Allah ya kare da wal hadisi anas as-sadiq da kuma hadisi anas bin malik shi ma da gabata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana gane ko man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah bai yi ba kun ga sai aka ce talatan kowace sallar kowace wannan dama na kira kafirul umum idan na kira ta zo a wannan sai tana fa'idantar da generality abu duk gaba daya tun daga asuba har isha'i in dai sallah daga cikin su wata kamanta ko ta kubuci ma ba kai ba to fal yusalliha idza idza aihi da ajli da idza da hina ana bin ma'ana daya kana tunawa ka kaje ka sallace da kai an fahimta kana tunawa ko ka je ka sallaci wannan sallar har ma mala asiri ya ƙara cewa akwai lokutan da aka hana mutum yi sallah kamar lokacin da rana take fitowa ko lokacin da rana ta yake kafin ta yi zawali ko lokacin da a rana za ta faɗa to a ce in dai sallar ramuwa ce wannan lokacin baya shi abin da ta kuma inda ko wanda tare da ta kage ne ka tana ba kai abuwa ba a ta take yi ta ko da ranar tana fitowa ka tana ba kai ita ba a take kai ta ko da ranar ta sunfiya za ta fada ka tana ba kai la'asar ba ko ba kai azar a take kai dan me shari'a ta dora ma wannan aiki saboda kar ka mutu ana bin ka sallah yasa ake so ka gaggauta sauke sallar da take wuyan ka ta dole sosai kuwa ko da za ta fada ko da iya cikin lokutan da aka kar ayi sallar nafila na eh eh malamai sun ce za a yi duk sallah mai dalili za a yi kamar tayyatul masjid za a yi sujud shukur ita ma za a yi sosai an bayyana ana gaggautawa ne domin me kada ka mutu ala bin kasa ko mutuwan nan ba wanda ya san a wani lokaci zai ya sa nasiha ya yan uwa da mu da iyalan wallahi mu daina farka idan har fataki ne ya saba kai sallah ba kan mutu da bayin sallah wallahi ba ka da abin da zaka je Allah da shi ba ka da abin da zaka je wannan ba Allah daya sakaci ne saba kai ta ba har Allah ya karɓi rayuwarka wallahi ba abin da za ka bi Allah ci ana fahimta ba da yawan mu dan uzuri kankani sai ana bi sallah wai mu niyyar mu akwai kayan za mu zo mu rama za mu yi daga baya wani mala'ika ne ya raɗa ma lokacin da za ka mutu abin ya ce ba za ka mutu ba sai ka ji lokaci kaza babu su mutuwan nan tana iya riskar ka a kowane lokaci ya sa babban mai wayo da dabara shine wanda daga lokacin sallah ta yi duk abin da yake zai bari sallah to wanda iya cikin wanda suka fahimci me duniya kuma suka fahimci me girman sallah a wuyansu ana fahimtar wannan amma sakaci da wani abu na shirme shirme sa a yi sallah ba ka yi ba kuma tsautsayi ya sa ka mutu to wallahi ka yi wata irin mutuwa mara ce ka yi wata irin mutuwa wanda akwai alamar tambaya a kan mutuwa ana fahimtar wannan inda kuka ana yayi ba a ce kar ka yi sallah ba mutum iya cikin najasa iya cikin ba alwala iya daure ba alƙibla ba alwala ba tsarki duk da haka an ce in sallah ta yi kai a wannan yanayi to kai mai lafiya mai yanci mai dama har ka bari sallah ta wuce baka yi ba dan wani guzurin ka na rayuwa ko wata kasuwar ko wani kallon kwallon kafar ka ko wani gana da shugaban ko wani jiran wani shi wanda kake jira ɗin idan mala'ika mutuwa kai zai jira ka yi ai ba zai jira ka ba ai ba zai jira ka ba duk wani wanda za ka jira shi a duniya to bayan jiran lokacin sallah yake kowa yake a yi sallah ko ma tafiya zai yi tafi wutar Allah da yaro amma ka tafi kai mitir ka tafi da bayin sallah na sakaci lahira to babu shakka mutum ya yi irin mutuwa wanda shi dai kuma Allah ta'ala ya yi tsari sai ma yake cewa fal yusalliha ila zakat a wa jawaz wa jawaz qada fi kulli waqti ya halatta mutum ya rama sallah a kowane lokaci idan ya tana bai yi ba sawa inda gurubi kin gani ko ko da lokacin rana za ta fara ba ko an hana lafiya a wannan lokacin an hana ma ai sallan magriba da lokacin da bai gama nuna ba amma ka ce in dai ta ramuwa ce ko da rana ta sunkuya za ta fara kai ta lokacin au tulu'iha ko lokacin da rana take gudowa da maza ta kar ku sallah domin tana fitowa tsawon hunan shekan kuma masu bautar rana suna bautar ta a lokacin amma duk da haka idan ramuwa ce an take yi au ba'd al-'asr ko da ke an hana lafiya ne bayan sallah ba an ce daga zarar ta yi la'akar ba za ka ƙara wata nafila ba har sai rana ta fara to idan bin ka ba shi yake a wannan tsakanin ma ya halatta ke sallar da an gane ko a wasu bai ko bayan asuba an ce duk mutum mai da ya sallar asuba shi ma ba zai yi nafila ba har sai rana ta fito kamar lokacin wala'a sannan aka baka damar yin nafila to in dai ba shi ake bin ka ko da bayan sallar asuba ne an ana a yi nafila to shari'a ta baka dama kai wannan daren Qur'ani an yi tsare mu a saurara ana fahimta wannan maliki cewa min kauli alaihi salatu wassalam fadin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi riwayati abi hurairah riwayat abi abi hurairah Allah ya kare da shi man adraka min as-subhi rak'atan duk wanda ya samu sallah raka'a ɗaya ta asuba qabla an tadri ash-shams kafin rana ta huro